الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة رانا تا litinin ba yau litinin 22 ga watan ramadan hijiriya 1445 wanda ɗaya kirgin kuma ɗaya ne ga watan april 2024 a wannan masallaci masallacin al'afat masjidul ahfad masallacin juma'a na al'afat da ke cikin anguwar nasarawo a cikin garin gombe a wannan ƙasa tamu ta najeriya inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul baqara muna tattaunawa mas'ala ta zamantakewan aure na cikin gida wanda a yau insha Allah ta'ala zamu tashi aya ta 231 aya ta 231 fadin Allah madaukin sarki wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajaluhunna fa amsikuhunna bima'rufin na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم نعم الله سبحانه وتعالى yake cewa wa idza talaqtumun nisaa mun yi at-talaq marratani fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan sannan muka yi fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu to nan gurin ana magana da kowa da kowa ne da wanda ya shika ɗaya da wanda ya shika biyu duka sun shiga ciki da wanda ma bai yi shikan ba ana gaya masa in an yi ga ƙa'idodin yadda suke wa iza tsallaktumun nisa'a ka ganin wanda ma kwata-kwata bai bayyana ciki wa iza tsallaktumun nisa'a da za a ce mutum ya saki matarsa da za ku saki matanku fa balagna ajalahunna sannan suka kai daf da ajalin gama iddansu nan haka za ka fassara shi kamar yadda za mu zo ta gaba aya ta gaba kuma in ka zo shi ma balag da ajalin hunna ma sai ka ce bayan iddansu ta ƙare amma nan gune fa balag na ajalin hunna ai na suna daf da iddansu ta ƙare fa amsiku hunna bi ma'rufin ku rike su da kyautatawa kaga in ka fassara balag na ajalin hunna bayan sun gama idda ai ba magana amsiku hunna bi ma'rufin ba magana amsiku hunna bi ma'rufin to nan gudun sai malamai da ijima'i kamar yadda ibn imam al-qurtubi ya faɗa yake cewa balagna ajalahunna ay qarabna ay suna daf da su gama iddan su bi ijma'in min al-ulama haka taron malamai suka faɗa to fa amsikuhunna bi ma'rufi yanzu ana maka nasiha ka rike ta ɗayan duniya zaka dauka option ne aka baka option din kuma A and B ne option number 1 fa amsikuhunna bi ma'rufi yanzu ka sake ta sati daya sati biyu ta ga jini daya ta ga jini biyu kamar yadda muka muka fada wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata uru jini uku ne ko tsarki uku tayi daya tayi biyu tana dab da za ta yi na uku idan zuciyarka ta yanke zaka iya hakuri ka dawo da ita kuma in ka dawo da ita zaka rike ta matsalolin da yasa kuka rabu din za su kau to fa amsikuhunna bi ma'rufin ka rike ta da kyautatawa wannan kyautatawa ana nufin ka mutunta ta ka manta da abin da yasa har kai shika din ka ciyar da ita abinci ta yadda ba za ta shiga kunci ba ka mutunta iyayenta duk abin da ake nema na ma'arufi wanda a al'adance haka ake yi to duka ana bukatan a yi su fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sartihuhunna bi ma'rufin ko kuma idan kana ga zaman ba zai yi ba in ka dawo da ita still babu canji kai zuciyarka ta ime ta ki kwanciya to sartihuhunna bi ma'rufin ay talliquhunna ka sake su me yasa a gurin shika ma aka ce bi ma'rufin kar ka dawo da ita ka batta ta yi tafiyanta bi ma'arufin ita ma da kyautatawa babu walakanci babu bi da bakar magana kamar da muka yi bayani jiya shi sa qur'ani a gaba sai ce wala tumsiku hunna diraran li ta'tadu kar fa ku rike su ka ka dawo da ita din kuma ka san abin da ya faru a baya ba za ka manta ba abin da yasa ka sake tan yana nan a zuciyarka baka da yadda zaka rike ta ka kyautata mata to wannan fala tumsiku hunna diraran kada ka rike ta kana kana cutar da ita halin da yasa har aka yi shika din yana nan imam malik ya riwaya daga thawr ibn zaid ad-daili yake cewa annar rajula kana yutalliqu imra'atahu thumma yuraji'uha wala hajata lahu biha mutun ya kasance da sakin matarsa sai ya dawo da ita kuma ba shi da bukatanta wala yuridu imsakaha ko ba a zuciyarsa ma yana ganin zaman ma ba zai yi ba to kaga yana tsawaita mata idda yana cutar da ita da barinta ya yi dawo da ita ya zauna da ita wata hudu biyar din nan sannan ya san ba zai zauna da ita bai ƙara sakanta watakila da a wannan lokacin ta samu wani miji ta yi aure amma yanzu ka cutar da ita shi yasa qur'ani yake cewa wala tumsiku hunna dhiraran lita'tadu karfa ku rike su kuna cutar da su dan ku ya zama kuna kuna yin ta'addanci ne cutar da su ne wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsahu duk wanda ya haka kansa ya zalunta wanda ya haka ya zalunci kansa ne sai Allah ya ce wala tattakhidhu ayati llahi huzwa karfa kuke yin isgilanci da ayoyin Allah subhanahu wataala menene isgilanci da Allah da ayoyin Allah ubangiji ya ce in ka san zaman ba zai yi ba in ka sake ta karka dawo da ita in ka san zaman ba zai yi ba in kuma kana ga zaka dawo da ita to ka tabbata in ka dawo ba zaka cutar da ita ba zaka kyautata mata zaka yi dukkan abin da shari'a ta ce a yi mata to rashin yin hakan yana daga al'akhudu bi ayatin lahi huzwan wa la'iban shi ne mutum ya rike ayoyin Allah yana musu wasa yana yin izgilanci ma'anahu abinda ake nufi la ta akudu a hakamun lahi ta'ala fi tariƙi bilhazwi ta yadda za ka ke yin ganganci kake wasa da ita fa'in na hajjiddun kullaha dukkanta dukkanta abin nan ayoyin Allah da umarni na Allah na shika da na aure dukkanta tabbas ce babu wasa a cikinta faman hazala fiha lazimatu duk wanda yayi wasa da shari'a kai wasa da abu na cikin shari'a to wannan ya lazimce ka ya zama dole tabbas akan ka ba a wasa da shari'a musamman a manya-manyan abubuwan da nassi ya nassanta yayi magana akan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin abu cikin hadisin da zo ta hanyar abu huraira annabi yake cewa salatu abu guda uku jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun abu guda uku eh abin nan wasansu gaske ne gaskensu gaske ne babu gangan a ciki babu gangan gangan ɗinsu gaske ne gaskensu ma gaske ne haka suke su abu guda uku ne na ɗaya annikahu akwai aure da uba zai zo ya ga mutum biyu ce ga shaidu da wasa uban ya ce yata maryam yata maryam zan auren masa da ita na auren masa da ita sai wani a gurin ya ce na karba masa sai ce kai guda biyu kun shaida ce mun shaida kuma wasa yake wala auren yayi saboda babu wasa a cikinta to abinnan aure yana daga ciki haka shika shika shi ma wasansa gaske ne gaskensa gaske ne wai wani matashi wai tsantsan soyayya ta yi soyayya wai sai ce wai suna magana da matar wai soyayya ta yi soyayya wai yanzu sai in sake ki fa sai ta ce to ka gwada mana sai ce to na sake ki shika uku sun zauna sun zauna wajen wata shida bakwai da- da wannan wasan sun manta ma kawai sai suka gani a sunna tv an ce da gaske ne da gaske ne ni yaushe muka yi wannan abu wata takwas wata nawa wata bakwai wata ni fa mun yi wannan abun ko ni da gaske ne ka ce min uku ma ka ce ne ko ya aka yi a tashi a je wajen malam malam ya ce shika ta sauku shika uku kuma amarya ce ko ciki ba ta dauka ba saboda gangan ɗinta gaske ne ba na ba ku labarin wani malami ba da ya je a gabansa aka yi wani abu na wasa haka akan yarinya duka ba a wasa irin wannan haka warraja kome a wani lafazi kuma wal'itaq da ‘yantawa bai warka in ka ce ka ‘yanta ta ko da wasa ne ta ‘yantu haka komen aure matarka ka sake ta da gangan da wasa kai yanzu don Allah ba za ka mene ce haba da Allah na mene ke ai kai kuma kana nufin wasa to wallahi ta dawo ta dawo to wani abu guda uku ba a wasa da su hadisi ne ingantacce Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani a sahihu Abi Dawud a cikin hadisi na 1904 ya inganta shi haka kuma ya hassana shi a cikin Irwa al-Ghalil to da haka ba a wasa wala take zo ayatul lahi huzuwa ayoyin Allah duka da ƙarfi ake rike su da muhimmanci babu wasa a cikin su wala tattakhidhu ayati llahi huzwa wadhkuru ni'matallahi alaykum kutina ni'imomin Allah a gare ku da abin wadhkuru ni'matallahi alaykum anzalakum min alkitabi wal hikma ko da abin da aka saukar muku a cikin qur'ani na ni'imomi da yawa ai ku tuno ni'imomin Allah na musulunci da yadda aka muku bayanin hukunce hukunce dalla dalla in kuna cikin matsala a cikin ƙur'ani wal hikima da kuma sunna da take bayyana ƙur'ani dalla-dalla daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kun bihi wa'annan ƙur'ani da sunna din ana tsoratar da ku da ku rike su hannu bibbiyu wattaqullaha wa'lamu anna allaha bi kulli shay'in alim ku sani ubangiji masani ne ga dukkan abin da kuke aikatawa na'am
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم إذا تراضوا بينهم بالمعروف وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف
ذلك يوعظ به ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون ita kuma wannan ayar in kun ga in kun duba za ku ga kamar waccar ce farkonta wa idza balagna ajalahu wa idza tallaqtumun nisaa idan kuka sanki matan ku fa balagna ajalahunna kaga ido iri ɗaya ne fa balagna ajalahunna saboda haka siyaki na zance yana da muhimmanci a fassara zance na larabci siyaki kuma suna cewa akwai siyaqul lahiq akwai as-siyaqus sabiq wani bayansa ne yake fassara shi wani kuma gabansa ne yake fassara shi yanzu ayyukan ayu guda biyu duka gabansu ne suke fassara su yanzu wacce kace fa idza balagna ajalahunna wa idza talaqtum nisa balagna ajalahunna fa amsikuhunna ya za a ce ya za a ce ka rike su kuma ka fassara balagna ajalahunna in sun gama idda kaga a tsagwaran larabcin zaka ce in sun gama idda amma sai aka ce ka ci gaba da rike su kenan in sun zo dab da gamawa nan kuma aka ce fa balagna ajalahunna in sun gama iddansu fala ta'duluhunna an kiyana zuwa jawna karka hana su su aure mazaje su kaga nan gamawa ne na karshe kenan to da haka abin da yazo cikin sentence shine wai za talaqtumun nisaa da za ku saki matanku fa balagna ajaluhunna su gama iddan su fala ta'duluhunna ya ku waliyai ya kai uba ya kai wanda ka aurawa ka aurar da yarka fala ta'duluhunna kada ku hana su an yankihna azwajahunna su sake auren mazajensu da suka sake su na farko har suka gama idda in suka dawo suka ce za su sake aure sabo a mai da su karkwana su saboda in ta gama idda ka yi sai an yi sabon aure ko sai an daura sabon aure idza taradaw bainahum bil ma'ruf matukar dai sun sake daidaituwa bil ma'rufi za a zo a yi zaman mutunci ba zaman tashanci ba da wanda ya sakan da wacce aka sakan saboda mace in ta je gidan miji ta bar gidan mijin duk muhimmancin waɗanda suka zo suna neman ta za su aure ta ba su kai wanda ya sake ta kima a wajenta ba musamman idan budurwa aka aura in budurwa ce aka sake ta gara ma ba zaura amma budurwan an sake ta to ko waye ya zo neman ta tana ɗarɗar ko da kuma an yi zaman wake da mai ake faɗa shinkafa da manja doya da manja ku to ko da irin wannan zaman aka yi to sai ta fi ɗarɗar cewa an yi wancan da zan je gidansa wancan bai fi muhimmanci ba kuwa sannan bahaushe kullum yana wata magana da sabon gini gara yaɗe yanzu wannan kasanta kasan tsiyarta kasan arzikinta ta san tsiyarka kasan arzikinta to yaka ce barin jin aure wata wacce ka san za ka sake aurewa to inda suka daidaita suka yi ƙa'idodi ba laifi ba ne kowaliye ku ce wani irin daidaito kuka yi kin san fa matsalansa kaza matsalansa kaza kaza zan sa kaza ke ma kuma mun san matsalan ki kaza matsalan ki kaza matsalan ki kaza ya akai za a magance su sai ayi haka to aka ce iyaye kar ku hana domin wanda ya sake ta nan shi fi cancanta da ita fiye da sabo da zai zo ya neme ta wannan aya tarafin zuwa nan gurin yana da sababin da yasa aka saukar da aya din ma'akil ibnu yasar ma'akil ibnu yasar yake cewa akwai s akwai yar uwarsa shine waliyinta shi ya aurar da ita wannan yar uwar tasa tana karkashin wani sahabi wanda ake ce masa Abu Dahda ko kuma Abul Baddah sai ya sake ta aka jira sati ɗaya sati biyu sati uku wata ɗaya wata biyu ya ƙiye su har bayan wata uku ta yi jini na uku ta gama idda sai ya zo shi ya yi nadaman dukkan abubuwan da aka yi har ya sake ta ɗin ya ba da haƙuri ya ce kuma sun daidaita da ita sai ta yadda amma sai ba a kalibin ya sare cewa laisan ba yadda za a yi ya za a yi ka sake ta har sai da ta gama iddanta me yasa ba za ka dawo da ita ba inda gaske ne sai da ta gama idda sannan ka zo ka ce yanzu za ka mai da ita shi ba za a yi haka ba to sai Allah ya saukar da wannan aya din sai manzon Allah bayan an saukar da wannan ayan kar ku hana ‘yan uwanku ko ‘ya'yanku da suka yi aure aka sake su suka gama idda mazajen suka dawo suka ce a sake sabon aure kar ku hana su su koma gidan mazajensu mukatil yake cewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ma'aqil din nan da muka fada yake cewa in kunta mu'minan dan domin ku duba aya din idza taradu bainahum bil ma'ruf zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir kaga an ce sai wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe ne in aka zo mai da yarsa matukar sun daidaita da mijin zai ce a mai da ita amma wanda ba da wanda imaninsa da matsala zai hana zai saba wa aya din sai annabi ke cewa fa in kunta mu'minan fala tamna uqtak an abil badda in dai kai da imani ka kamar da Allah ya faɗa to ga yadda Allah ya faɗa ya ce masu imani ne suke kaza to ka kiyaye imaninka ka bari ta koma qala amantu billah ya ce na yi imani da Allah sannan sai aurar masa wannan hadisin yana bukari imam bukari ya kawo shi afuwan bukari ya kawo shi ta wata hanya kuma daban ya tabbatar da uktu ma'akil ne amma ban da irin waɗannan ƙare-ƙaren da na faɗa sau da haka riwaya ce ingantacciya sai Allah ya saukar da wai za ta lafta bin nisa'a idan kuka saki matan ku balgan ajalahunna suka gama iddansu fa fala ta'dhuluhunna ya ku waliyai kar ku hana su an yankihna azwajahunna su aure mazajensu da suka sake su na farko idza taradu bainahum bil ma'rufi matukar sun daidaita da kyautatawa na al'ada za a zo ayi zama mai kyau zalika yu'azu bihi da haka qur'ani yake muku wa'azi amma man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda a cikin ku yayi imani da Allah da ranar tashin alkiyama zalikum azkalakum wa athaharu ku duba fa kai ma mijin da ya sake ta ta koma gidansa sun daidaita haɗin ka bari mai da ita aska lakum atharu wannan shi yafi tsarki a gare ku sannan kuma shi yafi abin nan tsabtata wallahu ya'lamu antum la ta'lamun Allah ya sani ko ba ku sani ba ku san mene alkhairin da yake ciki ba ubangiji ne ya sani saboda kada ku yi haka nan gudu akwai fa'ida guda ɗaya kawai zamu faɗa da aka ce za tallaqtumun nisaa in kuka saki mata fala ta'dhuluhunna wa balagna balagna ajalahunna so kai ajalin su so gama idda ya ku waliyai fala ta'dhuluhunna kar ku hana su an yankihna azwajahunna su sake auren mazajen da suka sake su yanzu duk matan da aka sake ta mijinta ya sake dawowa zai aure ta mai sunanta bazawara sunanta bazawara wannan yana raddi ga waɗanda suke ga bazawara za ta iya aurar da kanta ko da babu waliyi wannan yake nuna dole aure sai da waliyi yana kore cewa bazawara saboda fala ta'dhuluhunna in kina aswa tunda shi ya hana kuma hanin ya hannu sai da manzan Allah ya kira shi ma aka rarrace shi ko Allah ya aiko ya ce kar a yi haka da ya ce kar a yi haka wa ake nufi ya je auren da ita shi ya je auren da ita su daga ba a aure sai da waliyi ba zawarar ma da wasu suke fakewa da ita balle kuma budurwa al'ayyam al'ayyam wa haku bi nafsi ya min wane ne haƙin ina na'am wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamuna wal walidatu
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير
Allah subhanahu wata'ala ya ce walwalidatu lalle iyaye mata waɗanda suka aiku yurda'ina auladahunna haulaini kamilaini za su shayar da ƴaƴansu shayar da ƴaƴansu shekara biyu cikakku in za a yi yaye sai an shekara biyu yaye wata 24 ake yi haulaini shekara biyu in ma kana tunani kamilai ni cikakku wani ya zai ce haulai ne yanzu na ce idan na ce zan je na gari na kwana biyu in ne kwana ɗaya da rabi ba na shiga na biyun ba in na dawo na ce maka kwana biyu ne za ka ce ba haka ba to sai ce haulai ne kamilai ne karkari wata karkari wata 20 ka ce ai na shiga shekara ta biyu 2 years kenan a kamilai ni 24 months ake nufi walwalidatu wannan mubtada ne bayan ta jumla fi'iliya yurdina auladahunna ya zama fi mawdi'i khabar wannan jumla din ita ce khabar din haulaini kamilaini shine zarfu zaman ne zarfu zaman lokacin da ubangiji ya ambaci aure ya ambaci shika ba mun yi magana aure a baya ba ko an gaya mana kar mu aure mushrika har sai ta imani kar mu aure kaza sai an yi kaza ko aka faɗi sharuɗan aure duk muka gama aka zo aka yi maganin shika shikan ma ga yadda ake ga yadda ake idda to duka Allah ya ambata mana haka to daga nan kuma sai Allah ya ambaci ɗa li'anna zawjani qad yaftarikani wa thamma walad ta iya yiwa ma'auratan za a samu shika sannan kuma akwai ɗa a tsakani ko kuma akwai ciki a tsakani mun gane ko imamu suddi da dhahab suka ce ai hunna ahqqu bi rada'i auladihinna min al-ajnabiyyat walwalidatu yurdina auladahunna ai mata waɗanda suka aiko aka sake su da 'ya'ya su suka fi cancanta su shayar da 'ya'yansu kuma shayarwan zai zama haulaini kamilaini shekara biyu ne cikakku shekara biyu cikakku to bari mu gama sai mu dawo dai wasu fa'idodin liman arada ayyutin marrada'a wannan shekara biyu din da aka faɗa cikakku ga wanda yake so ya cika shayarwa din kaga cikan shayarwa shine shekara biyu a iya ragewa a iya yin wata 23 a iya yin wata 20 a iya yin wata 18 gwargwadon yadda aka ga girman yaron da gwargwadon maslaha da gwargwadon cewa yanzu ku ba za ku cika full ahulai ne kamilai ne ba shekara biyu din ba wa alal mauludi lahu wajibi ne ga uban dan mijin kenan da ya shika kiswatuhunna rizquhunna ya ba su abinci me yasa aka ce a bawa matan abinci me yasa aka faɗa wa alal mauludi lahu ga uban dan rizquhunna ya ciyar da su abinci wa kiswatuhunna ya ba su tufafi sai aka danganta ciyarwan gawa ga matar ba a danganta ga yaron ba kuma a maganan yaron ne aka kawo maganan ciyarwa to nan gurin akwai haƙoƙi ne guda biyu suka haɗu amma dai haƙƙin yaron ake magana domin yaron ai yanzu tunda an ce za ta shayar da shi ai ba madara za a ke kaɗa masa a bashi ba ita ce za ta ci mai kyau idan ta ci mai kyau mahaifanta da abinnan ɗinta ya tace shi ya harba shi ya kawo shi kan mamanta yaro ya sha nono mai kyau shi sa aka danganta cin abincin ga ita ba a danganta shi ga shi ba domin ita ce za a nema mata mai kyau so da duk wanda haka ya fada cikin haka ya tabbata matar in ya saya mata nama ba zai ce shegiya nama ma nake saya mata a'a wallahi a ɗanka kake sayawa duk abin da za ta ci ɗanka ne zai ci mai kyau ka saya mata nama gashashe ka saya mata abu kaza kake tambaya ma me kika fi bukata in ta ce maka indomi ka ce indomi yana da cutarwa ko ba haka bane ba ita zai cutar ba zai cutar maka da danka matsiyaci ka nema mata abubuwa masu kyau ka kai mata saboda shi bai ci ba ya an sake tana da da wata biyu wata uku me zai ci ita ne zaka nema mata mai kyau wa kiswatuhunna da tufatar da su wallahi qur'ani yana tafiya da kowane irin zamani kiswatuhunna yanzu ko ba a gaya wa ko ba a gaya wa mai wanda aka tafi da ɗansa gidan shayarwa ba ya dace ya san a ƙwaƙwalwa ya tufatar da matar a hankalce ma ya san abu ne da ya dace saboda ta Allahu akbar Allah mun gode maka da kai mu musulmai yaro kafin ya bata kayansa sau biyar sai ya bata na uwarsa sau nawa sau ashirin da biyar kofi ko ɗari ma pampas sau nawa za ka saya mata pampas karka ce to yanzu na saya mata pampas ba za ta bata mata nasa ba wa zai wanke pampas ɗin bar maganan yaron ya mata kashi da tumbuɗi ka ce ma baya kashi baya tumbuɗi ta ina ta ina abincinsa yake fitowa kasuwa ke zuwa siyo ta ina abincinsa yake fitowa ba nononta ba ne nono karnin masifa ne da shi ba ɓata mata kaya zai yi ba kayan nan an wanke na za samu wani a sa sai wa zai sayo sai in kai ne ka saya ka kai mata sannan kuma za ka saya masa pampas za ka duba dukkan abin da kasan zai taimaka a yi ta bugawa wannan shekara guda shekara biyu din nan duka za a yi ta yin haka ka ciyar da ita ka shayar da ita sai aka ce walal mudullar rizqu na kiswatun bil ma'rufi za a duba yadda al'ada ta tabbatar wasu malamai suke cewa al'adan za a duba al'ada akan matan ne wasu ka ce a'a al'ada akan mijin wanne ne zai fi tafiya da dai wata ayan akan mijin dai wata ayan ta fi supporting cewa al'adar akan mijin yanayin kokarinsa yanayin budin da Allah ya masa yadda zai iya karfinsa kar a takura masa shi sa a gaba aka ce la tukallafu nafsun illa wus'aha can waje ke cewa man kudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah ko iya abinda Allah ya baka shine shine zaka ci alal musi qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu mai kudi gurgurdan ikon sa to ne shine bil ma'ruf din la tukallafu nafsan illa wus'aha ita rai ba ta ba a dora mata sai abinda za ta iya a dora maka sai an fadi miliyan kaza zaka yi ba a'a yarju ila al urf sai a koma zuwa ga al'ada sai a ga ya za a yi لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده كر uwa ta fake da ɗa ta cutar da uban kar uba ya fake da ɗansa ya cutar da uwar duka guda biyu kar kowa yi uwa za ta iya fakewa da uba haka kawai ɗan yana lafiya ƙalau ta ce wallahi ai jiya mun kwana bai ba bacci yana da matsala yanzu an ce mana za mu je abin nan zambo akwai wani magani da ake karbowa haɗin sharatuwa ma na farko haɗin farko ma 18,000 ake yi sannan bayan wata uku za mu koma haɗi na biyu a zo a takura masa ya ɗauka ya ta bayarwa a zalunce shi wannan cuta ne da ke da 'yar damfara uwar kuɗe uban kuɗe to haka kai ma wala muludu lahu bi waladihi kar kuma kai ma uban wanda aka maka aihuwan karka cutar ka fake da ɗanka ka cutar da ita ka san ɗanta ne yadda uwa take son ɗa sosai ka ce wallahi na san in ta ga dama ta dawo da ɗan mana amma ka bin kuma haka ne in ba a yi wannan ba za a cutu in dai baka ba ta dubu sha biyar a wata ko ashirin ba ƙasa da haka za a takura mata za a cutar da ita sai ka ce in ta ga dama ta dawo ka san kuma son uwa ga ɗa ba za ta yi ta dawo maka ba ta yi haƙuri ta ci gaba da riƙe dubu uku uku ko dubu bakwai bakwai tana neman bashi tana cika ko iyayenta suna cika mata kar ka cutar da ita da haka kowa ya kokari ya ga ya sauke haƙƙinsa akwai zalunci a ciki wa alal warisi mithlu zalika haka su ma magadan yaran magadan yaran kwatankwacin haka ne kar su cutar da uwar kuma ke ma kar ki cutar da magada a lokacin da an yi an yi cika ko sai zamana ko uban ya rasu ko ciyar wanda sauransu da kulawan ya dawo ƙarƙashin waye ya dawo ƙarƙashin magadansa ne ‘yan uwansa su za su ɗau nauyi to kar a cutar da su su ba kar fuskar su cutar da ita fa'in ana za fi salin idan kuma aka buƙaci za a yi yaye idan za a yi yaye to ke uwa yanzu da ke sharba ke ce kawai za ki ce ni jibi zan yaye shi ba kai uba ba kai ne za ka ɗaga mata waya kawai ka ce mata jibi a yaye min shi ba a'a fa'in ana za fi salin in suna so su yi yaye an taradin wanda sun yi yarjejeniya a tsakani an taradin minhuma wata shawarin sun yi yarjejeniya kuma sun yi shawara wannan fa wannan wallahi darasi na makarimul akhlaq yake yake koya mana ka saki mata tana gidansu da wa a ina zaka yi shawaran ta ina aljani ne kai zaka yi shawara baka je gurin ta ba eh aljani ne kai zaka yi shawara baka buga mata waya ba amma wani zai saki mata a yi wata kaza ba magana tsakaninsa da ita ba ya ɗaukan wanta kuma ga ɗansa a hannunta kaga sai ƙurani ce da yarjejeniya da shawari shawari ai sai ka je gunta za ka je ka zauna wancan tokin gada yanzu yanzu ya za a yi ya maganin yayin nan ya maganin ya za a yi shi ne maganin da muka faɗa aure idan aka haɗa alaƙa to zumunci ne mai ƙarfi ta yadda an zama famili guda ɗaya ko da an samu rabuwa kai ka yi ƙoƙari ka kare mutunci kai ka yi ƙoƙari zama ba da kai ake ƙara gaba ba musamman harkar iyaye ɗin nan musamman harkar iyayenta sun maka mutuncin da ba ka abin da za ka saka wanda ya ɗau ‘yar kai ce na yadda ka aure ta duk kuma rashin mutuncin da ‘yar ta yi maka aka zo aka rabu kai muƙaddara shi ma uban an zo an samu rashin mutunci ka masa uzuri sanda ya ɗauka ya baka aibe maka rashin mutuncin ba a lokacin mutunci ya maka tunawa ya ga kai ɗan mutuncin ne a yanzu fahimtarsa ne da istihadinsa sai ka daga masa kafa kuma ko da ya maka rashin mutuncin akan rashin mutuncin ba ubanka bane mahaifinka ne ka aure yarsa har kiyamar ta shi ba uwarta ta haramta a gare ka uwarta ta zama mamarka har abada ba za ka aure ta ba ko ba mace a duniya in dai ka aure yar mata ka sadu da yar ta zama mahaifiyarka duka wayannan dole ake kula sannan su ma iyaye suke kare mutuncinsu a kan a wajen sirikansu kar ake bari reni yana shigowa don yanzu ya dawo muku da yarka ba shi na ba za a masa waya ba wane ka zo zo mu tattauna abu kaza abu kaza fi shi sa Allah yake cewa an ta sha wanta rajin wata shawurin ya zama an yarje ne kuma an yi shawara fa la junaha alaihim babu laifi wani yake ba mace ita kadai ce za ta yi me ba ba mace ita kadai ce za ta yanke shawari ta yi yayi ba wannan kuma hukuncin har ga wacce ba a sake ta ba har ga matar da ba a sake ta din ba tana gidanka tana shayarwa to tare za ku yi shawarin yayi ni fa abin da yana damuna kun ga sai ramewa nake yi ina ramewa din nan wannan yar sha ne da ita ko wannan dan sha ne da shi me kake gani ne game da abin da a to kina ganin yaye ni ko bana so a yaye shi yanzu yanzu matsalan jikinkin nan me ake ci tirinyar ki ta dawo a ana neman waken suya ana kunun waken suya ana hada shi da madara ana hada shi da na alkama ana yin kaza to ki bari mana musaya ki ci gaba da sha sosai na ga yadda yan Nijar suke shayar da 'ya'yansu. suna suna yi da gaske ta yadda uwa uwa uwa maimakon ga ana tsotse ta tana rabiya sai kaga jiki take yi sosai akwai wani abu da suke na sha hada shi ake na sha an san plastic roban plastic din nan to karamin wannan karamin plastic din wanda ake na na na na na na na fenti ba kun gane karamin wanda ake guga da shi to da safe in ta tashi kaman zuwa karfe tara sai an yi mata wani abu kaman kunu amma ruwa ruwa ne da shi za a yi kaman guda uku plastic uku wallahi zuwa azar sai ta shanye su kakaf kakaf in ta daga guda daya haka ta yi sai kaga an yi haka ana karkada kasan ta gama da shi dan miya jikinsu yana kyau wannan irin nasu ne na al'ada wanda yake kare jikinsu wala jiraha alaihima wa in aradtum an tastarji'u auladakum in kuma so kuke ya kake kallo na ne saboda wani abu ne tuno a kansa sai sai naga baya so a fada na dauka ya tuno abin da ya kallan Allah ya mana tawfiki wa in aradtum an tastarji'u auladakum to in kuma ku so kuke a shayar muku da yattaku ‘ya'yan naku ba uwar ne kuke so ta shayar ba falatu na halikun babu matsala babu matsala sai a nemi wata mata misali ko an yi ciniki da uwar abin da za a biya ta ta shayar ta ƙiyarda kudin da za a ke bata a wata aka ƙi aka yi aka yi a samu itifaki aka ƙi shi sa wani guri Allah ya ce fa'in ta asartun fasatur di ulahu ukura in aka samu tirjiya aka kasa haduwa a tsakiya sai wata matan ta ciyar da shi ta shayar da shi amma dai uwarsa shi ta fi cancanta ta shayar da shi ko kuma misali an sake ta tana da cikin wata daya tana da cikin wata daya tana komawa gidansu da sati ɗaya sai ta aihu ai afwan tana da cikin wata tara an sake ta sai ta aihu tana aihuwa ba ta gama idda ba tana gama idda da wata daya sai ta samu wani mijin zai aure ta ta ce kawai yaron ka jariri dan wata ɗaya zan dawo maka da shi shine wannan maganan Allah subhanahu wataala ke cewa in aradtum an tasarrifu auladakum fala junaha alaikum idan mijin ya ki yadda a tafi da shi ko kuma ita ma ta ce ba zan tafi da shi ba to sai ku nemi wata ta shayar babu laifi a gare ku fa in ta'assabtum fasaturdi'u lahu ukhra fala junaha alaikum idza sallamtum ma atitum bil ma'ruf inda za ku biya wanda za a shayar din aka biya ta abin da ake bayarwa na ma'rufi واتقوا الله ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani annallaha bima ta'maluna basir Allah abinda kuke aikatawa yana kallo in kun yi mai kyau yana gani idan kun yi mara kyau yana gani akwai hukunce hukunce a gurguje wasu wanda kusan duk wasu a dunkule na fade su wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain nan da aka fada ana nufin shekara biyu cikakku kaidi ne kaidi ne na zai fitar da kai daga dukkan wata shubuhan ba shekara biyu ba kamar yanzu misali zaka ce aqamtu inda fulanin haulaini ai da naje Kano na zauna shekara biyu amma kana nufin shekara da wata shida ko da wata bakwai in kai shekara da wata goma ma in ka dawo gida ka ce shekara na biyu a Kano za a ce makareci ne kai saura wata biyu to wannan ya halatta a zance kamar yadda Allah ke cewa faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi kaga fi yawmaini in ka lissafa yawmaini nan kwana ne da rabin kwana bai kai rabi ba ma amma Allah ya kira ta yawmaini to saboda haka wannan karka dauka haulainin ana nufin da da ba'dil haul a'a ana nufin kamilaini shi yasa Allah yake cewa kamilaini dalilin ala anna idza al haulaini laysa hatman da ya ce liman arada ayyutin marada a wani kirin cewa ba dole bane sai an yi shekara biyu din nan imamu malik da sauran jama'a sun yi ittifaki cewa shayarwa da yake haramta auren mace sannan kuma yake haramta ‘ya'yan matar da ta shayar da kai shi ne wanda yake tsakanin haule ne kamilin ɗin na cikin shekara biyun nan idan da za a shayar da yaro bayan ya girma ‘yar matar ba za a ce ta haramta a gare shi ba amma a cikin wannan shekara biyun ne za a ce ‘ya'yanta sun zama ƙannansa ko yayyansa ba zai iya auren su ba malaman jumhur suka ce walwal la yurduna auladuhunna haulaini kamilaini shekara biyu cikakkiya da in za a yaye shi za a shayar da shi shekara biyu cikakkiya jumhurin malamai suka ce ga kowane irin yaro kowane irin yaro me ake nufi da kowane irin yaro yaron da aka haife shi a wata shida yaron da aka haife shi a wata tara yaron da aka haife shi a wata goma yaron da ya kai wata sha biyu akwai wani yaron yana kai wata goma sha hudu ma yana cikin mahaifiyarsa dukkansu dan an haife shi wata sha hudu ba za ka ce to ai dama aihuwa wata tara ne tun da sha hudu ne bari mu ce da wata biyar yanzu shekara ɗaya da wata tara ne za a yayi shi shine haule ne kamile ne tun da matsayaci ya ci wata biyar a cikin mahaifiyarsa ba za ka faɗi haka ba jumhur suka ce duka ɗaya ne amma abdullahi ɗan abu zai ce a abdullahi ɗan abu zai ce haule ne kamile ne da aka faɗa ana kirga shi ne da watan da aka haife shi ya ce amma yadda za ku gane wa hamluhu wa fisaluhu nawa talatu na shahara da cikinsa da aihuwansa da cikinsa da shayar da shi wata talatin ne to yanzu a cikin wata talatin haka ƙurani ya gaya mana da aifansa da shayar da shi wata talatin to in ka cire haulai ne kamilai ne a cikin wata talatin saura wata nawa saura wata shida ko to ɗan da aka haife shi a wata shida shine za a masa haulai ne kamilai ne in an haife shi wata bakwai fa yayin wata 20 da nawa 23 in aife yaro a wata 8 fa 22 in aife shi a wata 9 fa 21 in yaro ya kai wata 10 fa 20 in ya kai wata 11 a ciki fa 19 in ya kai wata 12 fa 18 iya zaman sa a ciki in yayi wata 30 fa kaga kaga a mazhaban Abdullah dan Abbas in yi wata talatin yana fitowa sai a fara bashi tuwo kaga a wannan faton Abdullah dan Abbas din karatun ba zai fito yadda ya kamata ba maganar jumhur din nan ita ce wacce za ta fi wallahu ta'ala a'lam to akwai wasu mas'aloli wanda wasu mas'alolin wannan ayoyin suna nuna mana cewa lalle uwa ita fi cancanta ta rike ɗanta lokacin da aka samu rogon aure ita za ta tafi da ɗa aka yi ta kawai ruwa rana yaushe ne za ka karɓi ɗanka to aka ce in ta yi aure in dai ta yi aure mijin bai yadda a tafi da ɗan ba to za a karɓi ɗan za a iya karɓar ɗan ko ka nemi wani ya shayar da ita ko ka san yadda za ka yi in kuma ba ta yi aure ba fa tana gidansu tana zaune kuma gida ne na tarbiyya yaron ka bar shi sai kai har shekara har wajen balaga haka malamai suka yi ta kai ruwa rana in ya ce sai ta kai shekara sha biyar ko sai ta kai kaza sai ta kai kaza sannan a ɗauko ta amma in kana ga akwai matsala na tarbiyya matsala na riko matsala na kaza za a canja maka tsarinka akan ƴaƴanka za ka iya ɗaukan ta duk lokacin da maslaha ta nuna idan mace ta yi aure idan mace ta yi aure ba za a ce kawai yau ta daura aure a ji a karɓo yaro ba har sai mijin ya sai har sai ta tare an sadu da ita wasu suka ce daga ta yi aure kawai haƙƙinta ya fi da za a karɓo yaro to ina ga waɗannan su ne wasu matsaloli da nake gani a cikin wannan aya din zamu je aya ta gaba na'am
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير mu musulmai mu gode wa Allah da ya halicce mu musulmai ya turo mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan dukkan annabawa sun zo da musulunci ne addini mai tsafta addini mai mutuntawa addini mai girmamawa wannan aya ta take gaban mu ta soke wata aya walladhina yatawaffawna minkum lalle wa'anda aka yi musu mutuwa wayanda suka mutu a cikinku wa yadharuna azwajan suka bar matayensu yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra za su zauna da kansu na zaman idda wata hudu da kwana goma fa idza balagna ajalahunna idan wata hudu da kwana goma nan suka kare fala junaha alaikum ku waliyansu babu laifi a gare ku fi ma fa'alna fi anfusihin duk abin da suka aikata a kawunansu domin kafin wata hudu da kwana goma in mace mijinta ya mutu za ku hana ta ado in kun ga ta ado za ku hana ta in ta sa lalle ta yi lalle za ku hana ta in ta sa tozali za ku hana ta in kun ga wasu suna zuwa gidan wanda ajanabiye ne za su yi aurenta ba za ku bari suke yawan magana da ita ba iya abin da suka zo na bukatun suka yi su tafi to amma idza balagna ajalahunna kaga nan in sun gama idda ne shi ma irin wancan ko fala junaha alaikum babu laifi a gare ku fima fa annafi anfusikum bil ma'ruf na abinda za su aikata wanda bai saba wa al'ada ba na ado su yi ado saboda wasu mazaje su gane sun gama idda dan a neme su amma shi ma kare saba wa al'ada wannan yake nuna al'ada ana komawa da ita a yawa daga cikin hukunce hukunce wallahu bima ta'maluna khabir ubangiji ga abin da kuka aikata duka mai bada labari ne wannan ayan da da idan aka yi mutuwa wallazi ne yatafamu minkum yazununa azwajan wasiyatan li azwajin matan ila hawli ghairi ikhraj wa'anda aka yi musu mutuwa da sai sun yi zaman shekara guda ba tare sun fita ba shekara guda a shekara guda din nan jahiliya yadda suke yi shine shekara guda ba za ki wanka ba za a ware mata gida yadda kuka san ake ware ɗakin talotalo ko gidan kaji su yi kashi a gurin su yi fitsari a gurin haka ake saka su al'ada ba a yadda ki wanke gabanki ba da cinin al'ada duk al'adan za ta yi shekara guda kaga za ta yi al'ada wajen sau nawa mafi karanci za ta yi al'ada guda goma ko kuma sha biyu masu yayi ba za ta yi wanki ba ba za ta wanke ba fitsari a gurin za ta koma ta je ta yi fitsari ba za ta wanke kayanta ba ƙasantar jikinta aka za ta zauna in ta gama idda ba za a tabbatar cewa ƙazantanta ma ya gama cika ba sai an ɗauko mata tsuntsu ta saka shi a farjinta saboda bala'in warin warin da take da shi sai ya mutu mana duka abubuwa ne nasu na jahiliya na ƙazanta musulunci ya zo ya nuna mana ba wannan shine ba ga yadda ake yi abinda ba za a yi ba za ta yi wanka za ta yi tsafta za ta yi kaza za ta yi kaza za ta yi kaza duka za ta yi sai ce mana wallazi ne tofona minku waɗanda suka rasu a cikin ku ya zaruna azwajan suka bar mata matansu nan gurin ku daddike za mu dan fito da wata hukunci wallazi ne tofona minkum waɗanda suka mutu a cikin ku wa yazaruna azwajan suka bar mata ai suka bar matansu tarabbusu arba'ati ashhurin wa ashara za su yi zaman wata hudu da kwana goma musulunci kenan wata hudu da kwana goma idan da tana da ciki za a tabbatar da cikin ko da misali a ce yau ta dau ciki sai mijin ya rasu a yau ta cikin wata hudu da kwana goma za a gane cikin nan akwai shi ko babu har ma motsi ya fara inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan kwana 40 digo mun sun mai kunu alaqatan misal zalik kwana nawa kenan 80 sun mai kunu mudghatan ya zama tsoka misal zalik 120 ko sun mai yunfaku fihi ruh 120 nan za a kura masa rai to mu dawo wata hudu 120 ne can ko wata hudu ba 120 me yasa aka kara mana kwana goma don ya kara tabbatar mana in ma a tsakiyar a cikin wata hudun cif da bai fara motsi ba to additional tendis din nan zai motsa he musulunci ya kara mana tendis wanda zai fitar da mu kokonto kwata-kwata daga cewa da mai motsi yana cikin ta sai in ka duba za ga wancan 120 din wannan ma 120 da additional tendis wanda zai fitar da kai daga wani kokonto to nan gurin wallazina tawfawna minkum yadruna azwajan ya tarabbasta bi anfusihin da kaga aka ce azwajan wannan nakira ce jam'i ce kuma kuma nakira yutawaffawna sila ne mausul ya tarabbasta khabar zai zama khabar ne na abin da ya gabata can zai zama mubtada wannan zai zama khabar ne jumla fi'liya الذين تربص والذين تربص والذين يتوفون منكم ويتزون أزواجا يتربصن za su zauna mun yi magana ya tarabbasna aiko arba'ata ashhurin wa ashara wata hudu da kwana goma fa idza balagna ajalahunna idan suka gama iddan su fala junaha alaikum fa fa'alna fi anfusina bil ma'rufi babu lafi abinda za su aikata bil ma'rufi na kyautatawa wallahi bima ta'maluna khabir Allah mai bada labari ne ga abinda za ku aikata tayyib anan gurin mu koma karatun mu na baya ku koma karatun mu na baya a cikin wa'anda to nan gurin ko da ke bari mu fito da shi wallazina yatawafawna minkum wa yazaruna azwajan duk matan da aka mutu in sunanta zaujatu ne to wannan wata hudu da kwana goma za ta yi da karama da babba da tsohuwa mai ganin jini da wacce ba ta ganin jini wacce aka tare da ita da wacce ba tare da ita ba ba yahudiya da musulma ta nan wurin wani zai min tambaya a cikin wa'in da na faɗan nan ai akwai wasu waɗanda su daban ne iddansu a lokacin shika kamar wacce wa zai tunamin wacce ma za ta fito mana ayan nan eh to shi kenan mun samu mai ciki ita aihuwa ce sai wacce ce wacce ba ta jini dole ita wata hudu kwana goma ne ba matsala yawwa ita na fi damuwa wacce ba a tare ba ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minat ya kunna kai imani in kuka aure mace mu'mina summa tallaqtumuhunna sai kuka sake su min qabli an tamassuhunna kafin ku tare da su famalakum alayhinna min iddatin tataduna ko idda babu to me yasa nan ba a tare da ita ba bata san mijin ba a ce kuma sai ta wata hudu kwana goma wannan daban ne is wannan exceptional ne wancan a shika ne daban ne wannan kuma a mutuwa ne sunanta zauja can kuma talak ne mun gane ko can talak ne amma nan a azwaj aka yi magana umumi ne yake tabbatar mana nan gure saboda haka har wacce bata tare ba sai ta yi zaman wata hudu da kwana goma din nan mun gane to masu ciki fa Allah ke wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhan hamlahunna masu ciki su kuma ajalin su shine me shine sai sun aife cikin su to nan gurin yanzu an samu cin karo nan an ce wata hudu da kwana goma nan kuma an ce me nan kuma an ce in ta aiku na'am ban ji ba eh to wancan cikin bai bayyana ba wannan kuma ya bayyana an san shi shi so da kai an san an ga cikin ya bayyana to aihuwa shine gama iddanta in kuma ba gani ba fa to in kuma a cikin wata ukun sai gashi ya fito fa aka yi scanning aka ce da ciki aka ce da ciki inda wata hudu kwana goma shikenan ta fita oh sai ta to yadda matsalan take yadda matsalan take sai malamai suka yi ta kai ruwa rana akai yayi za a yi wannan am ne wancan ma am ne wannan am ne ga dukkan matan da aka mutu mata lillazi ne to kwanin kwata zuna azwajan duk matan da mijinta ya mutu ya game ta sai ta yi wata hudu kwana goma waccar kuma wulatul ahmali ajalahunna ayyadha ana hamlahunna ulatul ahmal nan kuma duk wata mace mai ciki ayyadha ana hamlahunna shi ma am ne ga dukkan mai ciki wannan kuma am ne ga duk matan da aka mutu mata wani am ne za a yi zai taksisin wani wanne ne zai taksisin wani kar mu sha wahala kada mu sha wahala mai ciki ya tabbata a cikin hadisi ingantacce hadisin wannan wannan wannan sahabiya domin akwai matsala a wajen malaman suna ga akwai abadul ajalaini ra'ayi na sayyidina ali amma akwai hadisin wanda ake ce mata subai'atul aslamiyya subai'atul aslamiyya mijinta ya rasu yana rasuwa da ƴan kwanaki kawai sai ta fara naƙuda tana gama tana yin naƙuda kwana ɗaya biyu uku sai Allah ya sa ta aihu mijinta kuma bai fitiri da rasuwa ba da rasuwa ba ta zo ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita fa gashi ta mijinta ya rasu kwana uku kuma gashi yau ta aihu annabi ce yau in kin samu miji ki je ki aure hadisi ne ingantacce bukhari ko muslim kaga wannan ya mana tafsisi ya nuna mana masu ciki su ba wata hudu kwana goma bane masu ciki kawai idan suka aifa cikin su ne sayyidina ali radiyallahu anhu yana da yana da wani jam'i mai kyau aiki da nasosin guda biyu duk da cewa inda aka samu nasi daga annabi ai an gama amma jam'i da sayyidina ali yayi yana da kyau shine za a yi aiki da abin da suke ce masa af'adul ajalaini wanda ya fi nisa shi za a yi hukunci da shi kamar abin da ka kawo kenan amma kai baka san matsalan fikihun bala Allah shi yasa da zaka da zaka samu mafita da kyau magana da ka fara magana ce mai kyau shine za a duba wanne ne fi tsawo sai a da wanda fi tsawo a aiki da shi idan misali mijin ya mutu tana da cikin wata uku saura wata nawa ta haihu saura wata shida ko to shi za ta yi idda da wata shida za ta yi idda idan ko mijin ya mutu tana da ciki wata biyu ai tana jikin wata bakwai saura wata nawa ta aihu saura wata biyu ko idan ta aihu a wata biyu saura wata nawa saura biyu da rabi ko to sai ta cika wata biyu da rabi din nan kun gane bayani wanda ya fi tsawo shi za a ɗauka shi kenan kayan aiki da nasosin gaba ɗaya maimakon yanzu a nassi na hadisin annabi sallallahu alaihi idan ta aihu yau akwai sauran wata shida a gaba akwai sauran wata uku a gabanta za ta iya aure to sai na le ta in ta aihun yanzu a ƙara mata ta ƙarasa wata uku din a al'adance ya fi mutunci ya fi kimantawa amma a sani a shari'ance kuma an ba ta dama kun gane bayanin wannan fatawa ta sabbat sai na alifai ta ce mai kyau radiyallahu anhu wannan shine a cikin masabar malikiya suhununu da wasu manyan malaman malikiya suke ce aiki da abadul ajalain aiki da abadul ajalain baya cin karo da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙara fito da martaba ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam nan annabi ya ce ya halatta in yau zaki aure ki je ki halacci fa amma in a dacewa ne ki zauna ki gama wayannan watanni din a al'adance ma shi yafi amma kun san da cewa akwai matar da da yau za ta aihu zaman ƙarishin wata uku nan gaba da za ta yi haka din tana halin da ita an bata akwai matsala ta tare da ita musulunci kuma kullum yana duba maslaha ta ɗaiɗaiku balle kuma maslaha gaban miya sau da aka sai wanda aka san suna da uzuri wanda wata ilba za ta iya zama wata uku ba tare da miji ba kuma tare da wannan dama din sai aka ce mai sai aka ce kawai ta yi aurenta wanda kuma babu matsala ta zo ta kula da al'adunsu na cikin gida ta kula da al'adunsu na al'ummanta na jama'arta ta ɗauki abadul ajale ne ta ƙarasa sauran wannan watanni ɗin na bayan aihuwa har ya cika wata hudu da kwana goma sannan sai ta yi aure duk wanda yanzu zai aure ta za ta ce babu matsala yanzu zan iya magana da kai tunda na gama idda amma ba zan yi auren ba sai wannan wata hudu da kwana goma ya cika Allah sa an gane jam'i ne Allah ubangiji mana tofiki abu na ƙarshe duk matar da mijinta ya rasu za ta yi masa idda wata hudu kwana goma wannan ita ce ake ce mata idda na mutuwa babba akwai idda na mutuwa karama annabi sallallahu alaihi yake cewa bai halatta ga mata da ta yi imani da Allah da ranar karshe ta yi idda ga waninta ya wuce kwana uku ba sai mijinta mijinta kuma wata hudu da kwana goma kenan idda ana yi wanda ba miji ba kaninki in ya rasu zaki zaki kwana uku ba ado ba sato zale ba amma kada ya wuce kwana uku babanki in ya rasu kada ya wuce kwana uku dan uwanki ya rasu kada ya wuce kwana uku miji ne kawai ake yin wata hudu da kwana goma Allah ya mana tawfiki subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh